الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa yi muna ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta da ashirin biyar kenan ka kamar yadda wato malaman coci suka tsaya suka yi ittifaki wa junansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma ga dukkan alamu yau wannan rana ita ce rana ta ƙarshe da za mu karkare tafsiri sai zuwa lokacin da insha Allah ta'ala muka yi sanarwa za a sake ta da karatun tafsiri da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya kaddara akwai rayuwa. Muna cikin tafsirin Al'ur'ani mai girma, muna cikin surutun Yunus a shafi na 212 daga aya ta 27 zuwa aya ta 28. A jiya muna bayani ko mun fara bayani kan wannan ayar sai lokaci muna halinsa. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
نعم كما yadda muka sani muna bayanin matsaloli na zakka da suka shafi zakka na zamani ko ba haka ba to a yau ma za mu taɓo wata matsala daga cikin matsalolin insha Allah ta'ala jiya mun tattauna akan abin da ake nufi da ibnu sabil matafi ko to yau za mu zo kan tatbiqatun mu'asira li ibn sabil yadda za a tatbiqin waɗannan waɗannan matsaloli akan zamani game da abin da ya shahi kaso na ibnu sabil matafi wanda ke cikin zakka sun kace al mas'alatul ula mas'ala ta farko al mub'aduna an biladihim mutanen da an ka nisantar da su daga dukiyarsu allati biha amwaluhum wadda duke su tana can a cikin kasashen su sai malamai sun kace to waɗannan mutane suna da hali guda biyu an yurja audatuhum li biladihim mutumin da an ka nisanta daga garin shi ana tsoron ta rayuwa ya koma yalla wata matsala ce ta faru aka ce to za a ajiye su zuwa wani dan lokaci na wucin gadi ko kuma Allah yurja audatuhum mutane wanda ba a tunanin su koma aw ya tsulu bihimul maqam ma'a hajatihim ko ko tana yiwa lalle ana tunanin za su koma amma lokaci mai tsawo mutumin da ake tunanin zai koma garin su bayan shekara biyar kaga akwai lokaci mai tsawo ko ba haka nan bane kuma tare cewa suna da bukata waɗannan malamai suke cewa kamar yanzu misali halin da abna falastin suke falastinawa fa innahum yuqawna inda idin bi wasfi al-faqr la bi wasfi abna'i sabil domin su falastina za a ba su nan da sunan marasa ne a ƙasar da suke ba sa tunanin za su koma don isra'i ba za su bari a koma ba sai in an yi makaman nukiliya sojoji sun haɗu an yi amfani da ƙarfin tuwo sannan su kuma amma dai in dai teburi ne za a hawa a yi shawarwari ina kahiri bai san haka ba la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah yasa mu daina yaudarar kanmu akwai mutumin da laruma tana tafiya tare da shi akwai mutumin da laruma ba ta tafiya tare da shi eh dan haka yahudawa kawai a nemi makamai muna ganewa ko to malamai da suke cewa su irin waɗannan ba a kiran su ibnu sabil domin ba sa tunanin za su koma amma mutumin da yake tunanin zai koma garin su cikin kamar lokaci ana kira ibnu sabil dan wata guda ko sati biyu mutum guzurin shi ya kace ana iya kira shi mutumin da yake wato akan balaguro mas'ala ta biyu almahrumuna min alma'wa fi biladihim mutanen da aka hana musu makoma a cikin kasashen su ma'ana ko a ce ba su da makoma a kasashen su li hurufihim alma'isha as-sa'ba saboda halin su na rayuwar da yake na tsanani abinda ake ce ma lisan zabri da faransanci mutanen da ba su da makoma ma'ana mutum ne saboda kun ga a turai waɗanda ke son zuwa turai sai ka ce masu kwana karkashin gada babu wurin bacci masu kwana saman katako ko karto suna can a amerika da turai duk akwai su na fata fahimce ni ko ina akwai talaka akwai mai kudi to irin waɗannan ko kuma waɗanda suka je can suka yi aiki sai suka yi faɗa da matansu sai matan suka kai su kotu sai aka kwace dukiyarsu shikenan ko bature ne ko dan afirka ne ya aure batura sai ta kai ka kotu sai a kwace dukiyar a bata da gidan kai ko sai kuma kana kwana karkashin gada a kasashen turawa ke to shin su waɗannan mutane in wannan ta kama su shi ana ba su cikin ibnu sabil na koko bi za a ba su malamai suke cewa innal mahrubina min al-ma'wa fi biladihim min abna'is sabil wasu ka tafi cewa ana ɗaukar su daga abna'us sabil duk mutumin da ya rasa makoma a garin su har ya kai a garin su ma bai da wurin da zai bacci to ya kuma ibnu sabil kenan wasu ka ce a saboda ganganci wani gidan su za a bashi na gado ka san dai gidan su na gado na ku sai a raba a bashi nashi rabu sai sai suwa karshe kuma kwana saman titi ana samun irin wannan gaskiya ba maki ba eh saboda wani in yana ganin yana ganin duniya yan kudin da ya samu ka san wani mayan tuna ya yi son a bashi rabin kare na gidansu an gane ko wanda an ka bashi na gado ya ta siyo sandwich ya rinka siyo omelette ya rinka sa ana mai omelette ya siyo sardine ya rinka ci sai ya sai ya ci eh akwai wani shi mayan tuna wani kuma mayan sutura na a bashi kudin gidan gadon gadon baban shi wanda aka bashi ya sayar ya siyo abun ga shaddodi in mai sa shaddodi na in mai sa wani vest vest na so vest na karya da karaban ai a kare kwana biyu in mayan mata na kuma ya kai su ga mata in mayan giya na kai su ga giya kakka yi mamaki don an ci maka mutum gidansu bai da garin su bai da wurin kwana wallahi ko ko akwai gidan baban shi ana iya an kaba shi gado ya sisuwa ina ne mutane suke nufi kakka sa tsammanin malamai suna magana haka akan jahilci in tabe inda al-mahrumina min al-ma'wa laysu min abna'is sabil wadansu malamai suka ce ba su daga cikin wato ibnu sabil waɗanda an ka hada ba abin da ba su da makoma a cikin wato garuruwansu to almuhimmu sun ce ibnu sabil bi ma'anar su'al shine mutumin da yake tambaya bi ma'anar su'al duk mutumin da ya kama cikin halin tambaya kina ana kiran shi ibnu sabil amma an ce musu a'a ibnu sabil wannan bai shiga cikin shi mai tafiya ko wanda ya kirkira tafiya zai yin tafiya bai yi tafiya ba ko ko wadatacce a garin su amma bai da dukiyar da za ta kai shi inda dukiyar shi take a garin su in garin su na da nisa kamar yadda muka yi bayani a jiya wannan shine ibnu sabi amma mai tambaya ba a kira shi ibnu sabi anna al mahrumin min al ma'wa hum abna'u tariq sun kace a ai su ma ayan hanya ne tunda mutumin da bai da inda zai bacci a ina zai kwana sama hanya li sakanihim fi turuqati wal tijaihim ilayha fa ya'khuduna hukm al musafir al munqati an balihi an kace a a al muradu bis sabil tariq as safa da aka ce sabil na ana nufin hanyar da mutum zai balaguro ba hanyar mutum ya rasa wurin da zai kwana ba ya ji ya kwana akan hanya ba haka ake nufi ba an gane ko almuhimmu dai malamai sun karin jahil da cewa wato su za a ba su ne da sunan da sunan talakawa mutumin da yake cikin garin su bai da abin da abin da ba a kiran shi mai balaguro don bai da gida sai dai a kira shi yana daga cikin talakawan da suke bukatar taimako sai a bashi cikin rabon innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin amma ba a bashi cikin rabon ibnu sabi in yayi sace rabon fuqara wal masakin ya kari to shi kaya sai ta kari mas'ala ta uku al al muqtaribuna an awqanihim li talab al ilmi aw al amal mutumin da yabbar garin su muqtaribuna yabbar garin su ya bakunci wani gari kenan tagharrab anil awqani fi talab al ula inda imam shafi'i an gane ko li talabil ilmi aw al amal ko sun ka je neman ilimi ko sun ka je neman aiki yaya za a yi domin zaka iske wani musulmi ya tashi ya bar garin su ya je neman ilimin addini ko ilimi na bincike na duniya ko ko ya je neman aiki a wani wuri to yanzu in ya je a wannan wurin shin yaya za a kalle shi za a kalle shi a matsayin mai balaguro ko kuma za a kalle shi matsayin mai balaguro a inda yake shi yasa malamai suka ce to irin wannan za a hankalta ba halin su kafin a ba su daga cikin masraf na ibnu sabil an yakuna lahum malun fi biladihim mutum ne yana da dukiya a garin su lam yastati lam yastati al-wusul ilayhi amma bai iya kai ga dukiyarsa aw lintifa'u bihi ko bai iya amfanuwa da ita saboda tana ya ba bukati gare shi balle ya je banki ya zaro kuɗi to irin wannan an ya kuna qad aqamu fil baladi alladhi safaru lahu wastaqarru fihi mutun ya zamanto ya tabbata a cikin garin da yayi balaguro a zuwa gare shi to wannan ba a kira shi ibnu sabi domin mi domin ya tabbata fa innahu fa inna domin mutumin da ya zauna a gari yace ya koma da zama a wannan gari ba a kira shi dan balaguro ya zan dan garin shi ba fa in fa in fa in kanu lam yuqimu wa yastaqirru fi dhalika albilad to in kuma su zauna ba to in kana yaghlubu ala dhanni ruju'uhum qariban fayuqadu min masraf ibn sabil in ya zamanto zato mafi rinjaye tana yi wasu tana tunanin za su koma garin su to sai a dauke su ibn sabil amma fa in kanu sayabqawna muddatun tawila lid-dirasati aw al-amal in kuma mutum inda zai je karatu ko ko zai yi aiki neman aikin da ya je sai ya shekara biyar ko bakwai ko goma to ga ba a doka ta ibn sabil fayuqadu min masrafi yace to waɗannan hukumul muqim gare su za a ba su ne a matsayin fuqara wal masaki amma ba cikin ibnu sabil ba hali na biyu Allah ya kuna lahum malum fi biladihim allati safaru minha mutun ne bai da dukiya a garin da ya baro falahum hukmul fuqara sai dauki shi matsayin talaka can bai da nan bai da ya zan ya zan talaka amma can yana da amma bai iya amfanuwa da ita in yana tunanin zai koma da gaugawa ibnu sabil ne in yana tunanin a'a zai shekara bakwai takwas to sai a bashi hukmul faqri domin nan bai da komi kuma bai iya amfanuwa da dukiyarsa sai mas'ala ta karshe mas'ala ta hudu a cikin wannan abin da suka kawo shine cewa al musafiruna li maslahatin amma mutun ne yayi balaguro saboda maslaha ta gaba ɗaya ta musulmi ya udu naf'uha lil muslimina wanda amfaninta yana dawowa ga musulmi kamar mutumin da ya balaguro don saboda neman ilimi kun san munan da yawa daga cikin mutane sai su kasa gane cewa wanda ya je neman ilimin addini ba don kanshi bane kawai yaji don al'umma ne domin idan ya dawo zai iya yin da'awa zai iya yin khutba zai iya yin muhadara zai iya yin zai iya magawa sallah zai iya kaza zai iya kaza to wannan amfanin jama'a ne yasa bari irin waɗannan a ce sun kasa kumya al'umma ce ba kumya wani wani abin da bane na ba ta fahimta kuma sai ga mutane ka je karatu su damu da kai ba bar a kai yi mi kai yi duk bu sani ba mu ce dole sai an taimaka ba ba amma kana yin karatu ka kare kace wani gari ya neme ka aiki kace zaka je san sai ka je to ka gani namu na amma ya guje ni ina fata ana fahimta babu gaskiya ku kun manta kuna can kunci da ƴaƴan ku da matan ku sun ci kaji sun yi bil bil bil shi kuma ya ci garin rogo da abin nan ko in ce garin kwaki ya sha wahala ya samu ilimi ko kace dole sai ya tafi tare da kai babu da kamar wato muna son kanmu ne kwarai sosai ina fata ana fahimta ta to almuhimmu sun kace wanda ya fita don neman ilimi ko don wata maslaha wadda ta shafi musulmai gaba daya innahu min abna'is sabil ana iya doka shi daga cikin abna'us sabil wanda sun kace innahu laysa min abna'is sabil domin sun kace ma'anar ibnu sabil ma'ana duk mutumin da ya fita balaguro bai da abin da zai ci ana iya ɗauka shi ibnu sabi to amma an kanta ba zai zauna a wani gari ya zauna ya dukufa a cikinsa ba za a ɗauke shi cikin ibnu sabi ba suka ce daga cikin dalilan da ke nuna ana iya bashi anna fi i'ta'ihi i'anatan lahu ala khairin 'amin lil millati wal umma in an bashi akwai taimako ne ga mai na alkhairi ga ga addini ga kuma al'umma tunda in an samu masu ilimi da yawa masu yawa a cikin al'umma waɗanda suke wa'azi da da'awa sai al'umma ta rayu ku dibi da da lokacin da matasa ba su da ilimi da awa sai ta zamanto ƴan ƙwararrun mutane na a gari sai ka iske malami guda ne yake wa'azi ko ba haka nan bane wani wani lokacin ma a wani yanki ma malami guda ne sai ka iske ƙauye 100 ko 50 gari guda ne suke zuwa wajen sauraron karatu kuma matasa ba sa sallah tsauni ne ke sallah saboda babu ilimi sai ka hada yanki gari guda babu hafizin alqur'ani a gani shi yasa alkhairin ilimi da da'awa ba ya takaita na ba ga waɗansu shi yasa a daina tunanin masu da'awa ko masu karantarwa amfanin kansu ne kawai suke yi wanda yake yi don amfanin kanshi Allah ya san shi kun gane ko sun ka ce anna lafzu ibn sabil ma'tufun ala fi sabilillah da Allah yace ibnu wato fi sabil da fi sabilillah yace wa ibn sabil kiran bin ma yufidu anna al maqsud sarfaha fi jihati ibn sabil ma'ana aba ibn sabil ba dole ba sai an ce an mallaka mai fala yushtaratu tamlikuhu iyaha فيصح أن تدفع لشركة الطيران كنا أنا إيبا kamfanin jirgi misali ɗalibin ilimi zai je neman ilimi babu kuɗin jirgi to a biya masa kuɗin jirgi cikin ibnu sabil suka ce yayi don fi sabilillahi wa ibn sabil Allah ce fi kuma ba a ce litamliki ba fi jihatihim ba sai an ba su ba amma lil fuqara'i litamliki sai an ba su sun mallaka muna gane ba ko to su ko waɗanda sun ce waɗannan mutanen ba a sa su cikin ibnu sabil sun ce inna ibnu sabil huwa al-musafir alladhi ya'khudhu li dhiya'i malihi aw nafadi nafaqatihi fa amma man azama ala safar walau li maslahatin ama fa innahu sun kace gaira dakhilin fi hadha al-ma'na lughatan wa fi istilahi akthar ahli al-ilm ina fata an fahimce sun kace wanda zai tafiya don saboda neman ilmi ba za a sa cikin ibnu sabil ba an gane ko su a fahimta su sun kace saboda wannan shi dai ne abin da yake wato abin nan tunda maslaha ce amma ko da su a wajen su a wajen su malamai wanda ya tafiya ba a sanya shi daga cikin su balantana ba wanda bai ba balagurun da zai yi ba kan balaguro ne kawai dai mutum ne wanda zai je neman ilmi to amma da an ka zo wajen tarjihi sai suka ce to abu na wajen tarjihi an ɗauki magana ta biyu shi ibn sabil wato wanda ya je neman ilimi a wata ƙasa ba a ɗaukar sai ibn sabil saboda galibin malamai akan wannan istilahi sun ka wajen ta'arifin su kuma ya an ka dubi ma ibn sabil a zahiri ba mutumin da zai je neman ilimi da ake kira ibn sabil an gane ko to dan haka in ya je ko zai tafi sai adiba a bashi cikin wato fi sabilillah domin wanda zai je neman ilimi fi sabilillah ne tarabon shi yake sun ka ce annal musafir li maslahatin amma ya'ud nafsuha lil muslimina bil quwwati wal izza yushra'u lahu akhdhu min masraf fi sabilillah sai a ba shi fi sabilillah cikin nasu amma ba a ba shi cikin ibnu sabil da shi ba ibnu sabil ba tana yi wa yaje karatu ya shekara goma ko sha biyar ko ashirin sannan ya dawo ko ba haka nan bane to mutumin da ya je karatu shekara goma sha biyar ko ashirin ya dawo dan amfanin wa dan amfanin al'umma amma sai ga irin waɗannan turawa sun kiyarda a gane waɗannan mutane suna da muhimmanci cikin al'umma saboda da zaran malami na da tacewa to bature bai da tacewa eh shi yasa ba sa son a yadda mallamai suna da kima a cikin al'umma sai dai a ce musu su ne suke ƙara yawan rashin aiki a cikin al'umma eh su suke kawo rashin aiki a cikin al'umma su ƙara sun kawo yaro 200 500 sun koya musu karatun alkur'ani kuma ba su iya yi komai kaga sun ƙara shumaya eh malamai da suke ƙara shumaya a cikin al'umma wannan duk ba komai bane saboda mi saboda waɗanda ke jagorantar mu galibi tunaninsu turawan suka karantar da su kuma su tunani irin na turawa arna irin mutanen togo da benin waɗanda ba addini suka sani ba amma yanzu da 'ya'yan musulmi ne kuma musulmin ne suke karantarwa kuma su kishin addini gashi na ana samun canje-canje ko ba ka ran bane eh kuma yanzu aka fara eh yanzu ne kunna ina jakkai na baya eh dan can faransa ko america ko ne wallahi yanzu kunna ina jakkai na baya yanzu masu jin faransa akwai su da yawa masu jin ingilishin akwai su da yawa kuma an harrace ƙur'ani kuma ana jin abin da suka faɗa kuma ana iya musu raddi da yarensu kuma sai mu faɗa ma al'umma mu ya kamata su yi ba sai sun saurari kahiri ba kaga muka mu isar da sako zuwa ga al'umman mu da yaren mu mu mun ka ji abin da mun ka faɗi sannan su kuma can mu yaƙe su da nasu yaren magana ba ta kare ba in can da kahin Nijar ka samu mai jin Faransai ai sai an sha wahala ko ba karbani ko mai jan Angire to yanzu suna nan rututu maganar banza kahirci lokaci na gare da ƙarya eh don haka wallahi da 'yan siyasa da masu aikin gwamnati da kowa ya san cewa har malamai masu ciwaciwa wanda ke bin abin da son ran turawa suke su da 'yan siyasa wallahi nan zuwa gaba ƙarya kuta kai saboda al'ummar je wallahi al'ummar yau ba irin ta je ba ce kahin ka faɗi ƙarya sun san ma turawa da sun ka gaya ma ita ga daga inda an ka faɗi ba don haka ba wani tawili wanda zaka yi sun san makaryaci na ba magana Allah ta ba ba hadisi na ba dan ciwaciwa na son da kai a baka naka na tsire wallahi wallahi ai hatara kafin haɗuwarka da Allah eh don haka wallahi mu ji tsoron Allah Allah saki mai ta aya ko da dai lokaci ya fara ja wa yawma nahshuruhum jami'a wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون نعم كما يدبك السني منا كاوى علم المناسبات da asbabun nuzul idan babu asbabun nuzul sai mu kawo ilmu almunasabat muna amfani galibi da littafi guda biyu littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da kuma mushaf darus sahaba fi tanasuq fi tanasuq wa tanasuq al-ayati da sauransu akwai kuma littafin imam al-biqai amma ba mu cika yin bayani akan sa ba nuzamud durar fi tanasuq bayna al-ayati was suwar ibnu ashur da yazo karkashin wannan aya yana fadar munasaba sai ce hadhihi al-jumla wannan jumla ta wa yawma nahshuruhum ma'atufatun an yi atafinta ala jumlati wallazi na kasabu sayyi'ati ma'ana dan an ce wallazi na kasabu sayyi'ati sai aka ce wa yawma nahshuruhum yace bi itibari kauniha ma'atufatun ala jumlati lillazina ahsanu ita ko lillazina ita jumlal wallazi na kasabu sayyi'ati atafina akan lillazina ahsanu alhusna wa ziyada fa innahu lamma dhakara fil jumlatayn as-sabiqatayn ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماته domin da Allah ya faɗi kowace jama'a guda biyu fariƙai ne kenan min aljaza'i kowace tana da sakamako na ahsanu da kuma kasabu sayyi'ati wa simatihi da sifofinsa ja'at hadhihi aljumla sai wannan jumla ta zo bi ijmali halatin da zuwa da wani hali wanda yake a dunkule jami'atin lil fariqaini wadda ta hada guda biyu ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركين يمتاز بها المشركون sai kuma aka zo da hali wanda ya shafi mushrikai su kadai ma'ana bayan an yi bayanin masu imani waɗanda za su shiga aljanna aka yi bayanin 'yan wuta sannan sai aka sake dawowa aka yi bayani wanda ya dunkule tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna domin da ya ce wa yau mana ya shafi muminai ya shafi ya shafi kafirai sai ce sun mana kulu lillazina ashraku sai an ka ci gaba da bayanin kuma mushrikai mun gane wannan kenan jama'an nan guda biyu da suka gabata har yanzu dai kansu ake mun gane ko ka san in ba a munasaba za ka fahimta ba ka ji bayani wani lokacin ba za ka iya fahimtar me ake son a ce ba an gane ko to madalla yanzu bayan mun yi bayanin wannan za mu zo a bayanin ɗaiɗaikun kalmomi cikin tafsiri na jalalai tare da bayyana waɗansu abubuwa da za su iya zuwa na munasaba waɗanda sun ka shafi lugha bayan an ƙare akwai matsala guda biyu masu ƙarfi waɗanda kuma ƙarshen ayar za mu zo mu yi bayanin su don mun ga mu bar su har ƙarshe an gane ko to in ka diba cikin jalalin da an ka ce wa yau mana shirin sai ce alwawu wa kurke dan ma'ana ka ambata ina fata an fahimce ni tunda yau ma ya zama to da mi ya zo da fatha ya kamata a san me yasa ya zama to yana da fatha sai ce kenan uzkur yawma nahshuruhum asalin maganar Allah yana umurta annabin sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ya ambata musu amma a cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi yace mansubun fi fi'lin muqaddar shi yauma za a yi masa nasaba da fi'ili muqaddar wanda za a kaddara shi sun kace khawwifhum kaga shi bace uzkur ba kenan khawwifhum yawma nahshuruhum kenan ka tsoratar da su an gane ko ko kuma au zakirhum waɗansu malamai sun kace zakirhum ka tunatar da su yawma nahshuruhum ina fata ana fahimta ta kaga ya kawo maganganu guda biyu shi wancan ya kawo uzkur wanga ko ya kawo zakirhum da khawifhum to shi zakirhum da uzkur duk dai uzkur ka tuna ko ka tuna ma mutanenka ina fata an fahimce ni to kaga wajen nahau ana iya samun kaddara abubuwa daban-daban ina fata an fahimce ni shi yasa za a duba in malamai sun kaddara abubuwa daban-daban in duk ana iya karba sai a karba idan ba za a iya karba ba sai a rinjayar da abin da wadansu suka kaddara akan wasu malamai amma saboda dalilai to uzkur yawma nahshuruhum ka tuna ranar da zamu zamu wato abin nan taro su fi'ili na hashara ana cewa hashara yahshuru an gane ko yawma nahshurul muttaqina إلى الرحمن وفدا نحشر فعل يفعل علم صرف دولي لا كيكو كريكا سان أبواب الأفعال kakka sai kai tayi wajen khutba da larabci kai ta cakula fi'illan sai a gane cewa larabcin ma baka fice shi da kyau ba ina fata ana fahimta ka kakka ce bai da amfani yana da amfani yi kokari ka san shi don qur'anan arabiyyan Allah ya ce tunda an ka sabkar da alqur'ani da yaren larabci kenan fahimta ilimin larabci shi zai taimaka maka gane alqur'ani da sunnar ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wa yawma nahshuruhum yace to ad-damiru lil fariqaini dibanan ba cikin jalale ne ba yace damiri lil fariqaini wa ad-damiru a'ibun ala al fariqaini ay alladhina ahsanu wal ladina kasabu da anka ce wa yawma nahshuruhum yana nufin wa yawma nahshuru alladhina ahsanu wa yawma nahshuru alladhina asa'u domin hum tana iya daukan maza ko nawa ne daga uku har zuwa abin da ya sama ko kuma daga biyu ma har zuwa abin da ya sama amma a nan sai ka yi sai ka yi amfani da uslubi na taglibi janibin dhukuri ala janibin inas yadda za a tado maza muminai haka za a tado mata muminai yadda za a tado mata kafirai haka za a tado maza kafirai ko sai za a tado maza kafirai haka za a tado mata kafirai kenan nahshuruhum ya shafi maza muminai ya shafi mata muminai ya shafi maza kafirai ya shafi mata kafirai li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas mun gane wannan da kyau eh gaskata ka abin nan wa yau mana shirhun jami'an ranar da za mu taro da su gaba ɗaya ranar da za mu taro da su gaba ɗaya kaga da Allah ya nuna babu wanda za a bari shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin adwa'ul bayan yake cewa Allah ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ba wanda za a bari shi gaba ɗaya za a tayar da su za mu zo ƙarshen aya inda akwai mas'ala guda biyu mu kawo wato game da abin da ya shafi tayarwa gaba daya an gane ko wa yawma nahshuruhum jami'an ranar da zamu taso su gaba daya thumma naqulu lil ladina ashraku ko sannan zamu ce ma waɗanda suka yi shirka thumma naqulu lil ladina ashraku ya nuna sai bayan an tayar da su sannan za a ga musu wannan magana sannan da yace thumma naqulu yana nuna akwai lokaci mai yawa tazara ba kai tsaye bane domin bai ce ba wa yawma nahshuruhum jami'an fana ƙuru yin ladina ashirku sai ce sun ma saboda za a tado su a bar mutane tsaye sai sun cima sun cima sun tsayi sun wulaƙanta su ba kowa ba ne sannan a ce hisabi sun ma da ƙuru yin ladina ashirku Allah ce sai mu ce ga waɗanda sun kai shirka ko ba haka nan ba ne to a nan sai ka yi hattara na an nuna Allah zai yi magana da mushrikai kuma wani wuri ana nuna Allah subhanahu wata'ala ba zai magana da kafirai ba ko ba haka nan ba ne ثم نقول اي الله ne ko ضميري ne na ubangiji nahnu naqulu duk da yake annunu litta'zim intabe wadannan kaidorin ga kai wasa da su eh shi yasa yazo a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yawma nahshuruhum jami'an yace kuma Allah ce thumma naqulu lil ladina ashraku kaga za mu yi magana kuma sai Allah ya ce kafirai wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ko ba karan bane akwai shi a bakar akwai cikin ali imrana ko ba karan bane wala yukallimuhum allah yawmal qiyamah to ya zamu yi da wannan ina fata an fahimta a za ka yi da wannan to amsa sai malamai sun kace a'a ko dai kace allah da yace la yukallimuhum allah kinan la yukallimuhum fi mawqifin wa yukallimuhum fi mawqifin ma'ana akwai wuraren da Allah ba zai musu magana ba in an tado su kafin su zo nan Allah ba zai musu magana ba su isa ba sai daga bani Allah subhanahu wataala zai musu magana ko kuma dan su malamai suka ce a'a abinda ake nufi akwai al-kalamul mutlaq akwai mutlaqul kalam mutlaqul kalam Allah zai yi musu magana amma ba wai ana nufin ba zai yi musu magana ta tausayi wanda akwai alkhairi zai musu kalamu taqrilin wa tawbih la yukallimuhumullahu kalama rahmah ثم نقول يكلمهم الله كلام تقريع وتوبيخ وتبكيت وإنكار mun gane da kyau qur'ani bai son kai mai kai mai al'amura shiga kawara don ce a ce maka cewa Allah ya ce ba zai musu magana ba dan kuma an ce Allah ya musu magana kaka to in babu irin waɗannan littattafan kaga sai ka shiga cikin dagardagar ka ce to kaga fa yahudawan nan za su bambaro na aiki a kahin su bambaro ma aiki gaba ka je kai kokari ka kare ba ba ka nan bane ka san littattafan da suke magana akan wannan ثم نقول للذين اشركوا sannan zamu ce ga waɗanda suka yi shirka makanakum antum wa shurakaukum makanakum in ka diba a cikin jalalaini yace da yace nahsuruhum alkhalqa jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum yace nusiba an yi ma makanakum nasba domin suna a asali raf'a yake dauka ko ba kana bane in na dauke kasra ko nasba to sai an san dalili ma'ana an yi masa fata kenan yace ilzamu muqaddaran zaka kaddara mishi ilzamu ma'ana ilzamu makanakum ko lazimci wurin haka abinda wato abinda wadansu malamai sun ka tafi amma in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun yace makanakum ismu fi'lin intabih ismu fi'lin akwai al-fi'lu akwai ismu fi'l akwai ismu fi'il na maudi akwai ismu fi'il na mudari'i akwai ismu fi'il na amri an gari ko haihata haihata ismu fi'il ne na maudi ai ba'uda uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah ai atadajjaru ismu fi'il mudari'in ne an gane ko shi ko makanakum ilzamu makanakum kamar yadda ya kawo shi ma'ana ismu fi'il amr to sai ka san su ka san ahkamu din su ka kuma cikin littafin nahwu ka samu asma'ul af'al kaga anwa'uha sannan kaga al mazahib fiha wa tahqiq fiha in ka diba cikin littafin da ake cewa an-nahwu al-wadih an-nahwu al-wadih ath-thanawi ba al-ibtida'i ba intabe akwai na ɗaya na uku na ɗaya na biyu na uku ibtida'i sanawi cikin shi sun kawo wannan ka koma cikin manya-manyan littattafan nahau ko ko kuma cikin littafin al-jadwal fi i'rab al-qur'an na mahmud abdurrahim safi ya kawo bayani akan asma'ul af'al ka san su da yadda ake bayani kansu in ba haka nan ba za ka shiga matsala tunda kaga an ka ce makanakum inda zamu fassara shi sai mu ce makanakum wurinku ko ba haka nan bane wurinku to wurinku ai bai da ma'ana amma sai suka ce ismu fi'lu amrin na ma'anar shi ilzamu makanakum kisa wannan tun in abin nan in kana abin da zaka ji cewa da kaje zarba sun ce ma makanak ai ilzam makanak ina fata an fahimce ni kaga in ba haka nan ba sai ka ce to mi an makanak ka haka ga wurinka to mi yake nufi ko ba haka nan bane kamar yadda suke bada labari wai kun san duk cikin dabbobin da ke da wayo an ka ce dila shine yafi kowace dabba wani ko ba haka nan bane shine wanda bai yadda ya sha bai yadda da kurwar shi ba ko ba karan bane sai in ya motsa ya tafi yagga ta tafi in yayyo ba yagga ta ba sai ya gane kurwar shi sannan an ce in zai shan ruwa baya zuwa ya sa bakin shi ya sha ruwa saboda da tsoron wani ya zo mai ta baya sai ya je sai ya sa wutsiya bundin shi sai ya sa sai yana kallon gaba sai ya yi dam ya ɗauki ruwa sai ya tafi sai ya labi sai ya sha ya ɗan tsotsa kuma sai ya dawo haka yake shan ruwa dila ake cewa to suka ce wai suna ba da kista kamar masu kamun shi wato wai yana da tsananin wayo kwarai da gaske to yan an kore shi ina fata ana fahimta ta idan aka kore shi sai a ce na gabas ma'ana akwai wani mutum wanda an kasa ya tare gabas to da ya ji na gabas shi sai shi kudu da ya ji na an ce na arewa kinan ya sa akwai wani mutum arewa sai shi sai shi kalli to yanzu da suka gane shi yan an kasa kora da kora ta nisa sai a ce na can can na cancan to haka aka yi mugu in ka gane mutum mugu na kullum ka kai mai amfani da kalmar da zai iya gane fassara ka rinka mai alkalamul mujmal na cancan an gane ko yawwa to imamu zamakhshari sai ya ce ilzamu ake nufi ilzamu makanakum amma abu hayyanu tauhidi ya ce kuskure na domin ita makanakum tana nufin ku tabbata idan bai dace ba shi ismu fi'il asalin shi in yana ta'addi fi'ilin shi yana ta'addi to shi ma yana ta'addi in fi'ilin shi baya ta'addi shi ma baya ta'addi to kaga makanakum baya ta'addi shi yasa shi ibnu abin nan abu hayyan tauhidi yace imamu zakhshari yayi banna da yace ilzamu makanakum kaga shi ma mai majalali ne ilzamu ya kawo sun ka ce abin da ya kamata abdara usbutu ku tabbata a wurin ku ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai Allah zai ce musu ko a ce musu su tsaya a wurin su ko ko a ce su tabbata a wurin su duk dai kaga da Hausa dai ba wani dogon bambanci akwai ba makanakum antum wa shurakaukum ku zamna ku da mi da abin nan da abubuwan bautar ku waɗanda kuke bauta ba waɗanda mi ba waɗanda ba Allah subhanahu wata'ala ba antum sun kace zamiri ne na ta'akidi an gane ko annahu ta'akidun lid zamiri al-mustatir fi adh-dharf liqiyamihi maqamal fa'il kama taqaddama domin da abinda anka ce kina asalin shi wato da anka ce usbutu antum wa shurakaukum ku tabbata anan da ku da ababen da kuka hada su kai tarayya da su abinda kuka yi shirka mun gane wannan da kyau amma ibnu atiya da yazo sai yayi wani i'rabi yake cewa shi abinda ya gani a ce antum matsayin mubtada an gane ko shurakaukum ma'tufun alaihi kenan wa khabaruhu mahdhufun taqdiruhu antum wa shurakaukum muhanuna aw mu'azzabun kenan ku da mushrik da abinda kuka yi shirka da su muhanuna kuna abin wulakantarwa wa aw mu'azzabun kuka za a muku azaba amma mai addurrul masun yace kai wannan i'rabi bai yi ba yace saboda akwai tafkiki na i'rabin alqur'ani yace li anna fihi tafkikan li afsahi kalamin akwai tafkiki an rarraba wato da an ce usbutu antum wa shurakaukum amma yanzu an ce usbutu antum wa shurakaukum muhanuna mu'azzabuna kaga an yi tafkikin maganar yace wannan i'rabi ne ibnu atiya tare da cewa ibnu atiya babban malami ne mai al-muharrar al-wajiz yace wannan i'rabi akwai tafkikul kalam ina fata an fahimce ni yace kuma wa tafsiran li nazmihi kuma an yayyanke nazamin alqur'ani bai dace ai wannan i'rabi ba da haka a dauke shi antum ma'tufi na akan zamirin da yake a can cikin mustatir cikin makanakum antum wa shurakaukum yafi amma a ce antum mubtada wa shurakaukum khabar muhanuna mu'azzabuna kaga an yi tafki domin shi wancan zamirin wanda a cikin makanakum kaga an jayi shi domin asalin magana usbutu ne al muhimmu dai mun kawo muku wannan makanakum antum wa shurakaukum ku zauna anan da ku da waɗanda kuka yi tarayya da su kuka hada su da Allah shuraka jam'i ne nami na sharik shi yasa mai jalali ne yace antum ta'kidul lidhamir almustatir fil fi'li almuqaddar li yuqaf alayhi kaga uthbutu antum wa shurakaukum kaga ne ko kaga shi ma ya tafi akan wannan i'rab yace ay al asnam menene al asnam gumaka shi ne abin da ake nufi sai Allah ce fa zayyalna bainahum ko ba haka nan bane zayyalna mai jalali ne ce mayyazna mun kararrabi in an ce maza yamizu ya rarraba maza yamizu ya rarraba shi maza yana izmin tuwa lazimi yana izmin tuwa muta'addi ma kana Allah li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wanga muta'addina ana ramma sannan kuma ana iya cewa mayyaza to shi mayyaza shine yake daukar ta'addi kai tsaye an rarrabe to shi yasa shi mai jalali da yace da Allah ce fa zayyalna bainahum yace ai kinan mayyazna bainahum sai mun ka rarrabe mun ka bambanta tsakankanin su wa bainal mu'minina da su da mu'minai kama fi ayatin kamar da cikin wata aya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ko ba haka nan bane da haka za a rarrabe da masu imani da kuma kafirai shi ne abin da tafi akan shi amma kalima ta zayyalna fa zayyalna bainahum kalima ce wanda malaman lugha suka yi sabari akan asalinta shin daga zala yazilu ne ko ko daga zala yazulu ne ina fata ana fahimta ta alaramma eh yaya za a yi zala yazilu ne ko zala yazulu waɗansu malaman lugha suka ce asalinta sulatinta daga zala yazilu ne domin an ka ce mi zala ya zilu sai ka ce ziltu na gusa na bar wannan wuri ina fata ana fahimta ta kenan sai ya zama to asalin zayyala fa'ala ne domin ya'un da ya'un ne sun ka haɗu fa'ala fa'ala amma waɗansu malaman lugha sun ka ce suka ce a'a zayyalna asalin shi fa'alna daga zala ya zulu ne zala ya zulu kenan an ƙara ya'un sai ya zama mi zaywalna bainahum amma in an ce zala ya zuru ai shine ya gushe ko ba haka nan bane ya gushe ya tafi baya nan ina fata an fahimce ni to shine sai sun ka ce asalin shi zai waina zai walna zai walna kina sai da manto fa'ala ne ko fa'ala in ka ce asalin shi ya unne fa'ala in ka ce asalin shi ya zuru ne sai ka ce fa'ala domin wawun daban ya un daban malaman loka sun yi sabani akan wannan kadiba cikin ad-durrul mas'ud kashin wannan aya ka koma can cikin kuma suratul anfal cikin ad-durrul mas'ud wajen wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a shin mutahayyizan kinnan asalin shi daga haza yahizu ne ko haza yahuzu kenan hayyaza ne ko hawwaza ne asalin sa malamai sun yi sabari akan nan sai can ka koma ka gani yadda suke amma abinda an ka fi doka asalin shi ya unni domin zayyalna gusarwa sai a ce a tazyilu shi ne gusarwa kaga inda zawwala ne fai'ala ne to ya kamata ya zamanto masarkin shi fai'ala domin an ka ce bai tsara yo bai tsiru sai a ce mi bai tsarata shi ne fai'ala bai tsara shi ne ya fasa cikin dabba ya yi mata magani ko ba ka nan bane kamar bai kara shi ma suna cewa bai kara larabawa ko ba ka nan bane in an ce bai kara kaga bai kara fa da larabci a ba akwai wayan ma'ana gare shi ko eh alarma hajara shine hajara sun kace idan mutum ya yi balaguro sai a ce bai kara ko kuma wani lokaci an ka ce bai kara sun ka ce ta iba ya gaji ai da jin bai kara ka san dole a gaji ko ba gana bane ko ko bai kara afsada ya bata abu ai da jin bai kara an bata abu kasan akwai magana ko ba gana bane amma an ka ce bakara intabe ana nufin ya fasa ciki shi yasa ake cewa bakara batnahu ya fasa cikin ta kaga daga nan ma an ka samu bakara ashe saboda ana yawan fasa cikin ta ina ba ta hukunce ni to kaga inda masdarkin shi fai ala ne kamar baitsara ya kamata ya zama to fai ala kamar baitsara amma sai anka ce at-tazyilu an gane ko to kaga ba su ce ba abin nan abin nan sannan kuma in anka zo cikin larabci in za a nuna mutum ya ya, bar abu sai su ce zayalal makana ya bar wuri amma ba su cewa zawalal makana ya bar wuri dan annabi ka asalin shi ya ullu domin an ce zawala ba ana nufin yayi aiki ba ya gushe sai dai a ce maka yayi aiki yuzawilu al'amal yuzawilu sina'a ma'ana ga aikin da yake aikatawa ina fata an fahimce ni qalu bi ma'anahu zawala bi ma'ana faraka inda ma qalu bi ma'ana hawala wa khalafa in an ce zawala shine hawala yayi kokarin yin wani aiki ko khalafa yayi tudanya da wani abu ina fata an fahimce ni to don haka dai zance mafi inganci asalin zayyalna shine ya unni ba wawun ba ce sa Allah ce law tazayyalu la azabna alladhina kafaru minhum azaban alima fa zayyalna bainahum sai mu rarrabe tsakankanin su nan sun kawo cewa tsakanin mu'minai da kafirai bal ma za a rarrabe tsakanin kowa da kowa su kansu da su da goma kansu za a rarrabe domin su koma can gefe goma kansu na nan gefe ana kallon kallo ko ba haka nan bane duka yana iya ɗauka sai dai anka ce bainahum wannan ya to ai su al-asnam ba a ce fa zayyana bainahum wa bainaha ba tunda ita gairu aqila sai a ce ba janibul uqala'i ala janibi ghairil uqala sannan kuma a'a tunda Allah yake magana ba dole bane shi Allah suna fahimta gare shi sai sa Allah ya ce al-asnam za su yi magana ko ba haka nan bane wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafirin sannan cikin waɗanda an ka bauta ma din ai akwai mutane to waɗansu sun sani waɗansu mu sani ba waɗanda mu sani ba aka bauta musu suna cikin kabari musu yi umurni ba ba su da laifi suna iya cewa kenan nan an yi taglibi janibil uqala ala janibi ghairil uqala domin an bauta ma waɗansu ba tare da yarda su ba an bauta ma annabi Isa ba tare da yarda shi ba a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah an bauta ma mala'iku ba da sarran su ba wa yawma yahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinn kenan sai ai taglibi janibin dukuri janibin uqala ala janibin ghairil uqala da waɗanda aka bauta ma waɗanda suka sani da kuma waɗancan gumaka da sani ba su cikin waɗanda suka sani in sun yarda Allah zai kama su in sun sani suka yi da'awa suka barra shi kenan Allah ba zai kama su ba in sun mutu kuma kai ba su sani ba in kunna an ibadatukum la ghafilin muna gane wannan da kyau shi yasa lafazi in ya zo ba saurin cewa aka yi kuskure bane sai an diba in lafazin ma'anar alqur'ani yana iya daukar sa mun gane wannan da kyau ko to almuhimmu fa zayyalna nan sai mai addurrul masun ya kawo dan su ganganu na balaga su muke son mu kare da su idan muka kare da su sai mu koma zuwa ga waɗancan matsaloli guda biyu da muka ce za mu kawo fa zayyalna yace da kuma wa qala yace hadha lil fi'lani madiyani lafzan intabih kaji yana bayanin balaga dan dama shi mai azzurrul mawsul fi ulumil kitab al maknun galibin abin da yake bayani kan shi nahwu da qira'at amma wani lokaci yana kawo sarfu kuma wani lokaci yana kawo balaga da sarfu da balaga ba su da yawa kwarai amma da qira'atul nahwu su ne suke da yawa to bari ka ji bayanin da ya kawo yace da Allah ya ce fa zayyalna zayyala ai fi'ili ne mawdi ko qala fi'ili wani iri ne ماضي يتي هذان الفعلان ماضيان لفظا إن كدب لفظين سو ماضي ني يتي مستقبلان معنى أما معنى سو تنقبني دليلي يتي لأطفهما دومين أن يأطفين سو على مستقبل akan abin da yake na gaba wa huwa yawma nahshuruhum ranar da zamu tayar da su an tayar da su to tun da ba a tayar da su ba sun mana ƙururin ladina ashiraku an waɗi wannan maganar makanakum antum wa shuraka'ukum wannan ya faru fa zayyalna bainahum ay thumma nuzayyiru bainahum ka gani ko to kai dan mai koyon larabci da mai kokarin cewa mutane ba su gane karatu ba kai kanka baka gane karatu ba tunda kai kullum in kaga kala cewa zakai ya ce amma kadiba cikin ma'anin nahwu na uku in ban manta ba ko na hudu ya kawo fi'ili madhi yana daukan ma'ana fiye da goma fi'ili mudari yana daukan ma'ana fiye da goma ustaz dr fadil samar ra'i kadiba cikin kuma al itqan fi ulum al qur'an fi'ili amri yana daukan ma'ana sun kai 30 to in an ka zo da fi'ilin madhi ko mudari ko amri shin cikin ma'anar da yake dauka wacce ce ake nufi kaga wani muna in kace mutum kala zai ce suka ya ce a kala wannan wannan jahilci ne kala ai kowa san ya ce ba sai a ce a akwai lokacin da kala tana nufin abin zai zo gashi nan fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'buduna ai wa sayaqulu shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'buduna muna ganewa eh ba ba ai ma al'amur ina fata an fahimce ni yace to kuma nahshuruhum wa huma nadhiru yaqdumu qaumuhu yawm al-qiyamah kamar inda Allah ya ce yaqdumu qaumuhu yawm al-qiyamah fir'auna zai shiga gaban mutanensa an gane ko fa awradahum an-nara ya sa su wuta kaga awradahu bai ce fa sayuriduhum an-nara ba fi'ili ne madi amma ana nufin mustaqbal zuwa gaba zai zo muna ganewa kamar yace kuma yadda Allah da Allah yace kuma ma kuntum iyana ta'buduna yace wa iyana maf'ulun muqaddam ma kuntum iyana ta'buduna asalin magana ma kuntum ta'buduna iyana sai ce to iyana maf'ulun muqaddam quddima lil ihtimam bihi saboda muhimmancin shi aka gabatar da shi sun kace kuma walil ikhtisasi saboda yake banta ba mu kadai kun ka kasance kuna bauta ba ko kun bauta muna kun bauta ma wanda ba mu ba sannan kuma lil ihtimam idan su tsere da kansu ma kuntum ni da kaji mutun ya ce ni ni ma kuntum iyana ta'buduna ba ku kuke bautawa ba an gane ko ko kuwa mu kada kuka bautawa ba yace wa huwa wajibu taqdimi ala nasibihi li annahu dhamirun munfasil law ta'akhkhara anhu lazima ittisaluhu yace da an gabatar da shi yazo ba da sai a ce ma kuntum ta'buduna na amma in ana son ya zama to iyana dole sai an gabatar da shi sai ya zama to ma kuntum iyana ta'buduna kaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inda za a juya sai a ce na'buduka wa nasta'inuka amma da anka ce iyyaka qaddima li yufida al-hasr ina fata an fahimce ni yawwa to dan haka sai sun kace ma kuntum iyana ta'budun boko kasance mu kuke bautawa ba ko ko kuna bauta muna kuna bauta ma wani mu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba anan mun zo abin nan sai ce wa qala mai jalali ne yace wa qala lahum sai sun kace da su shuraka'uhum ababin da suke bauta ma ma kuntum iyyana ta'buduna ba mu kadai kuke kasance kuna bauta ma ba yace ma nafiya ma matsayin nafiya take da sun kace ma kuntum in tabe akwai ma mausuliya akwai ma nakira wasifa akwai ma nakira mausufa ina fata ana fahimta ta akwai ma kuma nafiya akwai ma istifhamiya to kaga din cikin su wace ce ka riki to kaga yana da kyau dalibin ilimi in ji abu sai ya tantance to wagga ma nafiya ce daga cikin ma yace wa qaddima al-maf'ul lil fasila ina fata an fahimce ni qaddima al-maf'ul an gabatar da maf'ul lil fasila saboda ya samu dacewa shine fasila karshen aya ayoyin da sun ka gabata da nunun sun ka kare kaga yace da yace mi lilladina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala billa ulaika ashabul janna kace mi hum fiha khalidun da biya kari da nunun walladina kasabu sayyiati shima khaliduna da nunun ya kari to ma kuntum iyana ta'budun shima da nunun ya kari al fasila kaga nan shi shi mai jalalin da sai hankalta mata fuskal ijazi na lafazin alqur'ani shi kuma mai durrul masul sai ya hankalta ma ijazi na ma'ana shi yasa ce lilihtimami wal ikhtisasi fa huwa nazara ila janib al ma'na wa sahibu dalalain nazara ila janib al lafzi bi anna al qur'an yashmalu al ijaz al lafzi wal ma'nawi dole da ina fata ana fahimta ta ala ayyati hal to yanzu mun zo karshen aya idan muka duba kafin mu je zuwa ga mas'alan mu guda biyu ibn jarir al-tabari ya kawo wani bayani da an ka ce wa yawma nahsuruhum an gane ko jami'an ibn jarir al-tabari yace wa yawma najma'u al-khalqa li mawqif al-hisab da da zamu taro mutane halittu kenan saboda hisabi jami'an gaba daya sai ibn jarir al-tabari yace wa ruya an mujahid in ka ci gaba da kallon ayar zaka gani annahu kana yata'awwalu al-hashr fi hadha al-mawdi' al-maut akwai wata riwaya shi mujahid yana fassara wannan wuri da abin da ake nufi da ni almautu mutuwa ina fata ana fahimta ta sai ibnu jarir at-tabari yace a a amma wallazi qulna fi zalika aula bi ta'wili cewa za a tayar da mutane na tashin alkiyama shi yafi dacewa li anna Allah ta'ala zakara ta'ala dhikruhu domin Allah wanda an bato shi ya daukaka akhbara annahu yaqulu yawma idhil lil ladina ashraku ma zakara annahu yaqulu lahum Allah ya ce za mu faɗa mu mushrikai kuma abinda za a ga musu ai bayan an tayar da suna to kaga a ce yau mana hashiruhum ranan da za su mutu kaga wannan bai yi ba domin wannan magana ba ibnu jarir at-tabari yace wa ma'lumun anna zalika ghayru ka'inun fil qabr ba cikin kabari bane in kace nahshuruhum za mu kashe su to kenan cikin kabari na za mu ce musu makanakum antum uku. alhali kuna Allah na zance za mu tayar da su ne ranar tashin alkiyama bayan sun mutu sannan mu ga musu wannan magana kaga nan ibnu jarir at-tabari sai ka magana ta mujahid kuma ya nuna ga magana da ta fi dacewa mun gane wannan da kyau da abin da ya sani kawo wannan magana saboda mi saboda kakkaji wata bakuwan magana cikin tafsiri wata rana ka rasa inda zaka kama gabas zaka kama ko yamma zaka kama baka sani ba to yanzu mas'ala guda biyu suka yi saura mas'ala ta farko game da tayar da su tayar da su matsayin mawdu'i guda biyu yake su kafirai an gane ko anan zan faɗi waɗansu abubuwa ko da lokaci bai ba mu dama ba na farko za mu zo mu yi bayanin yadda ake tayar da su da yadda halinsu yake da sufofin da za a gane su ɗaya na biyu hadisan da suke da alaƙa da tayarwa da kuma waɗansu iskalai da ke ƙarƙashinsu da yadda za a yi a gane hadisan don kaɗan ƙur'ani yuna ya faɗo ya ce mu daga yadda za a yi na biyu kenan na uku ƙa'ida da ake bi ƙa'idoji guda shidda da kuma guda hudu da ake haɗawa yadda za a yi a haɗa kowane irin maudu'i ko cikin alkur'ani ko cikin sunna ko cikin shari'a ko cikin ma wani ilimi ne ko ma ba na musulunci ba ne waɗannan abubuwan guda hudu ɗin su ake haɗa da waɗancan shidda kaga in ka same su ka samu ƙa'ida mun ji wannan da kyau to mu koma zuwa ga da Allah ce wa yawma nahshuruhum ranar da zamu tayar da su Allah ya faɗi da za a tayar da su wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ko ba garan bane to kaga makafi ne sannan kuma huskokin su za a tayar da su mi za a tayar da su suna baki kirin ina fatan an fahimce ni wato kuskokin shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun kaga za su yi baki ina fatan an fahimce ni kuma idon su za su yi bula shi yasa Allah ce yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa kana fahimta ta to sai Allah ya bayani kuma nan dukun da yake tare da zukatansu adda fuskokin su Allah ya ce walladina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum billah ma lahum min Allah min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layli mudlima je mun yi bayanin wannan ko ba ka dan bane muka ce ibnu kathir da kisa'i da yaqub sun karanta qit'an bi iskani abin nan waɗansu malamai suka ce an karanta qit'an shine mufrad wani yanki an gane ko wasu suka ce abin da ake nufi da qit'an ba'dul layli waɗansu suka ce a'a sawadul layli wasu suka ce qa'ifun min al-layli wasu suka ce zulmatun min al-layli wasu suka ce akhirun min al-layli duk dai shine qit'an a wannan qira'a wanda an kai masu kuni shi yasa mun kace jiya waɗansu sun kai i'rabin muzliman a matsayin sifa domin qit'un mufrad ne musliman shi ma mufrad ne ko kuma halun halu kaunihi musliman amma waɗansu malamai sun kace in qit'an ismu jinsin ne wani yanki dan haka ana iya cewa musliman ana iya cewa muslima domin shi ismu jins intabe ana iya yuzakkar wa yu'annas kaji Allah subhanahu wata'ala yake cewa ato a'jazu nakhlin munqa'ir kaga nakhl ismu jinsin ne sannan kuma yace a'jazu nakhlin khawiyah kenan nan in ka ce muslim in ka ɗauke shi tsitsun ismu jinsin ne to ya halatta ka ce musliman sifa ce tashi ko ya zamanto hali ne nashi amma a wajen waɗansu malamai ka annama ufshiyat wujuhum qita'an kuma in mun ɗauki qira'a ta jamhur mun ka ce jam'i ne na qita'a tunda kaga larawa suna cewa dimnatun jam'in shi diman ko ba ka bane diman jam'i ne na dimna mene ne dimna sun ka ce asarun nas abinda mutane sun ka bari ko gurabunsu wa ma sawwadu da abinda mutane suka rubuta kamar kisratun abinda an ka kakkarya jam'in shi ne kisar to ka annama ukhshiyat wujuhum qita'an min al-layl musliman to nan musliman hali ne na al-layl domin qita'a muannath ne baya shiga cikin shi to almuhimu dai Allah ya siffanta sifofin su kamar dai an dauko wani yanki na dare an zufa musu kaga idan suka wato fuskokin su sun yi baki kuma anan ya kamata ka gane da an ka ce fuskokin fa shine daga cikin ashrafu a'dha'ul insani adh-dhahira ashrafu a'dha'il insani al-batina al-qalb ashrafu a'dha'il insani adh-dhahira al-wajh ashrafu a'dha'ul insani 'ala al-itlaq adh-dhahiratu wal-batina al-qalb dole ka gane wannan karatun to na Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda fuskokin za su kasancewa amma in ka diba cikin littafin at-tafsir as-sahih mawsu'atu at-tafsir al-masbur min at-tafsir bil ma'thur ta ustad dr hikmat bashir ya kawo bayani daga ibnu kathir domin shi da yayin wannan littafin zai kawo maganganu ne ga hadisai ga ingancin su ga maganganun da manya-manyan malaman tafsiri sun ka kawo ba dole bane sai na kawo magana ta in wani malami ya faɗi wata magana akan wani mawdu'i tashi ɗin ta fi tauban da abin da ya fi nashi ko ko ina iya faɗan nashi sai in ƙara bayani ba matsala ba to kadiba ustazu dr hikmat bashir profesa ne na tafsiri a jami'an madina yake yana yayi tahqiq yayi wannan littafi yayi tahqiqin ibnu kathir da hadisan da sun ka inganta yanzu yana nan yana tahqiqin tafsiri na ibnu jarir al-qabari muna fata Allah ya bashi dukkan gabata ɗalibi na Sheikh Muhammad Al-Amin Shafiqi sai ya ce qala ibn Kathir a cikin wannan littafi na As-Sahih al-Masbur mawsu'atu tafsir al-Masbur yace qala ibn Kathir ibn Kathir yace lamma akhbara ta'ala lokacin da Allah ya bada labari an hali su'ada'i daga halin masu arziki waɗanda sun ka tsira sun karabauta ba masu kudi yake nufi ba allazina yudha'afu lahumul hasanat waɗanda za a lillinka musu lada wa yazdaduna wa yazdaduna ala zalika za a ƙara musu atafa bi dhikri halil ashqiya sai Allah ya kawo bayanin marasa arziki kaga nan yayi bayanin munasaba fa zakara ta'ala adlahu fihim sai Allah ya faɗi adalcin da yayi game da su wa annahu yujazihim ala sayyi'ati bi misliha Allah zai saka ka musu akan mummuna da tamkarta la yaziduhum ala zalik Allah ba zai ƙara musu ba wa tarhaquhum yace ta'tarihim za ta ruho musu wa ta'luhum za ta hau saman su ta rufe su zillatun kaskanci min ma'asihim saboda sabon Allah wa khawfihim minha da kuma tsoron su an gane ko ko wa khawfahum minha ina ganin ko min ma'asihim wa khawfahum minha sai Allah ya tsoratar da su in da gare su ko wa khawfihim minha saboda tsoron da suke yi ma wato abin nan kama qala ta'ala wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulm wa qala ta'ala kagarin ana batun kaskancin da zai same su khashi'ina min adh-dhulli ibnu kathir yake magana wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim kanu su suna kasa kaskantatu masu ganin cewa duniya sai su sai ga mutum shi na taya duniya shi na daga kai ne haka ana mai magana yana kallon mutane ha to ranar tashin alkiyama Allah ya ce sai ga kan mutum yayi kasa eh in baka in baka kasa ba mala'iki na in ya buge ka sai ka cikin kasa nan ba inda aka yi ake izini bane sannan kuma sai ibnu kasir yace wa qawluhu ma lahum min Allah min asim da Allah ce ma lahum min Allah min asim ay mani'in ba su da mai hana su wala waqin ko mai tsare su ya kare su yaqihimul azab wanda zai tsare su daga azaba ka qawlihi ta'ala kamar yadda Allah yace yaqulul insanu yawma idin aina al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idin al-mustaqar wa qawluhu kuma da Allah yace ka annama ughshiyat wujuhum yace ikhbarun an sawadi wujuhim fi dar al-akhirah Allah ya bada labarin fuskokin su zasu yi baki ka qawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة نن يكاو مكة غبرة نن ألونا مكة فسكوتين كافرين سافي بكي واتو سزمن توكا فسكوتين ونن كورا تازو تاهو كنسو amma da ce wujuhun yau ma'idin musfira kuma bai yi bayani kan shi ba don a ɗauka mafumul mukhalafa idan fuskokin kafirai suka yi baki fuskokin masu imani za su yi za su yi haske shi ta ce wujuhun yawma idin musfira wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun yawma tara almu'minina wal mu'minati yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim kuma da anka ce wujuh na ana nufin inji malaman balaga utliqa aljuz'u wa urida bihi alkull ba wai fuskokin kafirai sun kai baki ba dukkan su sun yi baki ba ba kana bane amma dan bai shiga cikin aqida in an ka zo an ka ce kullu shay'in halikun illa wajha baka cewa nan utliqal juz'u wa urida bihi al kullu a'a in ma ka ce utliqal juz'u urida bihi kullu da zatullahi ake nufi mun yadda akwai zatullahi amma ba shi ke kore fuska daga Allah subhanahu wata'ala ba dan nan da aka samu rikici tsakanin malaman balaga da malamin da malaman akida dole sai an kare akida ta salaf kuma idan aka samu inda suka yi kuskure za a nuna kuskure suka yi ina fata kun ce wanda kuma yayi da gangan Allah ya san shi wanda ya kuskure kuma Allah ya san shi mun gane wannan da kyau to wannan shine bayanin da ustazu doktor Hikmat Bashir ya kawo yanzu bayani guda biyu da suka yi saura ba za mu samu dama kawo su ba domin ka'idodi ne waɗanda faɗa guda shidda waɗanda duk maudu'i na duniya sawa'an na karatun alkur'ani ne na hadisi ne na fikihu ne kai hatta da 'yan sanda idan aka tsora akan su ne suke tafiya hatta da masu shari'a na boko lauya da wato abin nan me yake da suna jiji da jama'a alƙalin kotu da akan su ne suke tafiya to kaga waɗannan lokaci ba zai ba mu damu mu gabatar da su ba ko ba haka nan bane sannan kuma hadisai cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd ala al-mukhalifin akwai mas'ala ta tayar da dabbobi da yin hisabi tsakankanin su ba mu kawo ta ba idza shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu utilat wa idza al-wuhushu tushirat za a taro su sannan nan shin hashirkin nan kala biyu ne wanga hashir da ake zance shin lokacin da duniya za ta harbi ne ta tashi wuta wanda za ta kori mutane ta kai su can yankin Filistin ko ba haka nan bane kasar Sham to wannan na farko kenan amma kuma akwai wancan alhashru za a tayar da su don saboda hisabi in tabe don idza idza idza idza idza din nan abu biyu ne ta kawo akwai idza lokacin ƙarshen duniya abubuwa za su tsaya akwai wasu idza sai mi sai in an tashi kaga wa idza suhufu nushirat wannan sai bayan mutane sun tashi wa idza sama'u kushitat wancan can ko wata lokacin za ta tsagewa ne wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat azimat nafsun ma ahdarat to idza idza din nan kala kala ne akwai wanda yana bayanin abin da bayan an tashi ne akwai wanda lokacin da duniya za ta hargitsewa ne kaga ba mu kawo wannan bayani ba amma almuhimmu dai maudu'in da aka karkashin wannan wa yau manahsuruhum allazi ta'sa a tarin mutane jami'an gaba daya waɗancan ƙa'idodin za mu ga yadda Allah subhanahu ta'ala zai faɗa yadda mutane za su tashi wasu za su tashi ina fata an fahimce ni suna cikin aminci suna cikin karamci kafirai kuma za su tashi suna cikin wulakanci Allah ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa al-'adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa malan karanta waɗannan ayoyi guda biyu sai mu bayani da ƙarshe fakafa billah
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك هنالك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ما شاء الله تكون قريب lokaci ya kare wagga aya ta wayo mu nahshuruhum mas'ala guda biyu su shiga ba to dan haka zamu yi hakuri saboda haka ne karatu baya son ayi gaugawa ayi mai kyau a gane yahi ayi mai yawa ba a gane ba shi na son ka ce mugun abu mai arhan banza ya an kisa san ma abu komai yawa da yin bai kyau ya yake banza ko ba ka bane gara dan kadan mai kyau qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ashe ba da saruna sun ka kawo ba a ce wai kantite ta yi kalite ta yi kantite a Allah ya faɗi wannan qul la yastawil khabith wa tayyib wa la'a ajbaka kasratul khabith mun gane wannan tafsiri a yau zamu dakanta saboda yanayi na hali kuma mun ga sallah ta matso don abar ƴan uwa kuma a shiga zuwa shagulgullan sallah idan muka yi zama muka yi tunani zamu duba mu ga lokacin da za a sake sa da tafsiri bi idnillahi ta'ala kuma ko so nawa za a yi a sati bi idnillahi ta'ala za mu gaya muku kuma akwai group group na da ake abin nan insha Allah ta'ala za a yi sanarwa a cikin yan uwa wanda ke da labari kaga sai ya gaya ma wani a ƙarshe kuma mu yan adam ne muna kuskure ba mu ce ba ba kuskure ba ko mu mun kaga inda mun kai kuskure muna dawowa mu gyara idan kuma an ka turo mu da ko muka gani abin haka ne kuskure ne in kai an baka gane ba za mu ganar da kai in kuma mu muka yi kuskure kuma za mu yi kuskuren mu gyara Allah ran mu kun gani sai shi karanta Qur'ani yayi kuskure wata mas'ala mu faɗa akwai kuskure mu dawo mu gyara wannan ba matsala bane ina fata na fita shi ilimi haka ya gada an gane wannan da kyau sannan kuma wa'azi da ake yi ba ana yi don a cikin shucin wani ba in ka ji an ja aya ta zo kan wani aiki da kake yi wallahi tana yiwa ni ban ma san ka ba Allah ran ma da ja aya wallahi bai san ka ba amma Allah bai halicce ka wallahi ya san ka kuma shi zai maka hisabi dan haka mu ba mu adawa da wani ko wani abu in mas'ala ta zo kan aya za mu yi bayanin ta akan Allah ya ce a isar da sauki ba son muka yi mutum mutum ware ba kai kai na kace ganin an tabo ka wallahi aya za ta hau kan malamai kuma ai bayani kan malaman dan su ba malamai Allah halice su in ba su bi Allah ba Allah zai kaskanta su a duniya da lahira واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب مو- إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ده haka mu ba muna kare wani bane ba mu zo nan dan mu kare wani ba abinda Allah ya ce za mu faɗa ba a kare wani mai kuɗi ba a kare wani ɗan siyasa ba a kare wani mai mulki ba a kare ƴan wani gari ba a kare ƴan wata kabila ba a kare ƴan wata family ba a kare ƴan wata ƙungiya abinda Allah ya ce shi za a faɗa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi za a faɗa ta yi maka daɗi wannan gare ka ta ƙari ba ta yi maka daɗi ba gare ka ta ƙari ya kamata mu san da wannan abu na ƙarshe kuma ƴan uwa mun san da ɗan adam yau da gobe akwai waɗanda suka kawo taimakon su ko ba haka nan bane wasu sun taimaka mana da addu'a kwarai da gaske wasu sun ɗauki nauyin kaza waɗansu sun ɗauki nauyin kaza ba mu iya cewa sai mun zarango a kowane ɓangare da ake tafiya akwai masu kata su gudunmuwa da masu tsaron masallaci da masu hukun mutunan mutane da masu kawo wa gudunmuwa na kaza da kaza da kaza dukkansu Allah ya san su Allah ya biya kowa yadda muke ganin kawunan mu a irin waɗannan wuraren Allah ya haɗa fuskokin mu a cikin aljanna firdausil a'la ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh